ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله to a yau talata laraba ne ko to yau laraba ko yau laraba da muka saba karatu a littafi na min hadul muslim kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah za mun ga mukaddima ta farko da malam ya kawo littafinsa wanda shine Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah kuma darasi na uku ko yau ashirin da shida ga watan nawa a na musulunci na musulunci watan shida ko na bakwai a shida ne watan shida yau ba wani da kuma daidai da nawa sha bakwai ga watan disamba ko 2026 insha Allah 25 ne ai man tafi din ai to za mu ci gaba da insha Allah malai ta kamar da ya kawo mukaddima ta farko dangane da abin da ya faru wurin ko me yasa aka littafa mako kuma ya gama magana yace sai mukaddima ta dabaka ta hudu yace alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wadda a bisa ni'imar hice dukkan wani abu mai kyau mai daga tsage cika yace wassalatu wassalamu ala muhammadin sadal makalukati tsira da aminci tabbata ga annabi Muhammad shugaban dukkan wani abin da aka halitta a duniya wala alihi tsahirina da kuma iyalansa masu tsarki wa sahabatihi ajma'ina da kuma dukkan sahabbansa gaba ɗayan su yace wa ba'al bayan wannan binan alama ko nane na fada tabaqatul ula yace gini ko ci gaba akan abin da ya faru na bugu littafin da aka yi karo na farko da bugu na biyu da bugu na uku ya ce wa saniya wa salisa fi kitab min hadil muslim ma za ɗauri a kan littafin an buga shi wannan shi ne bugu na hudu dafin littafin wannan da yake hannunmu ne yanzu ban sani ba ko yanzu ban ƙara bugawa na biyar ko na shida ko wani masu wani ko mai yiwuwa haka dai amma dai wannan shi ne bugu na hudu dafin littafin ya ce to ƙari a kan abin da ya faru bayan bugu na ɗaya da buga haikaro na biyu da kuma na uku yace to me yasa ka ce wa ragabatul kathirin bil ikatul islam yace abin ya samu kai bugu har na hudu shine yadda mutane da yawa ɗan uwa musulmi suke kwadaitu na gurin neman littafin an yi bugu na farko an watsa a duniya ya shiga ya karbu sai kuma ake ta neman sai zo ya kare haka dole ƙara bugawa kenan aka ƙara bugawa na biyu na uku bayan an yi na uku ma kuma sai buƙatar ƙara bujurowa cewa ana dai buƙatar littafin mana ya karɓa idan mutane duk mutumin da yake son gaskiya yake neman hanyar tsira to yana buƙatar littafin da aka sai aka ƙara bugawa karo na hudu ya ce an yi wannan ne alhazar kitab limara aufihi min dalatihim almanshuda saboda su mutane sun ga abin da suke nema kamar ka ce kayansu da ya ɓata sai suka same shi a cikin littafin ba na wani abu da kake neman su ido buɗe ko ko ido arifa kake nema ido arifa ba za ka ganshi ba da abun ka ne ya bata baka ganshi ba kana ta nema sai ka hango shi a wani guri aga da ka me shimmatu da kuma zuwa da karfin ka cewa ka nemi ka babun ka ma'ana duk mutane masu san gaskiya sun ga abin da suke bukata na hanyar tsira a littafin nan daga sai aka kwaɗe ta gurin aka roƙi shi malam da kuma buƙatar cewa ƙara bugawa inda wancan ya ƙare domin a ƙara yaɗa wa musulmi su fa'idin da shi ya ce wali ma ya sarahu lahum min ɗariƙe sima'ihim alkitabi rabbihim wasu na tarbiyyihim saboda abin da lissafin ya ƙunsa na hanya mafi sauƙi da take haɗa kan musulmi akan ƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta mun yi bayani kamar da shi malam ya kawo yace littafin yayi shi ne ba akan ra'ayi da mazhaba ta wani limami guda ɗaya daga cikin limamin musulunci ba a'a duk abin da ya bujuro musamman a cikin abin da shafi aqida a cikin abin da shafi fiqhu din kansa ma da ibada da mu'amalat to sai ya tantance maganganun dukkan malaman musulunci ma'ana manyan malaman nan guda hudu muka ambace su sai ga cikin su hudu kowanne ga irin abin da ya faɗa game da matsala kaza to wanne ne a cikin su yake da ƙarfin hujja ya fi ƙarfin dalili to sai ɗauko maganarsa sai sa a ciki haka kenan ba mazhaba ɗaya ya amfani da ita ba ba riko da mazhaba guda ɗaya ba da haka kowaye mutum in dai gaskiya yake nema yana buƙatar littafin nan don ya karanta shi kuma ya amfana da shi ina fata an gane ya ce fali zalika don haka ne mutane a hibbuhu suka so littafin nan wa ragabu fihi suka kuma kwaɗe suka neman shi wa tsalabu bi a tsaba'ati suka nemi kuma ƙara buga littafin saboda an yi ya ƙare an yi ya ƙare an ƙare ya ƙare sai suka roƙi malam ƙara bugawa don a ci gaba da yaɗa musulmi ya ce wa binana ala haza ƙari akan wannan ko gini akan wannan ko ci gaba kan wannan bayani ya ce wa za ka da wancan faƙadista an Allah ta'ala mun nemi taimakon Allah akan ƙara buga shi ala ya rasa tabi'il alkitab maratan ukura ma'ana mun roƙi ne taimakon Allah ya ƙara ba mu agaji da taimako don mu ƙara buga shi karo na hudu don a yaɗa shi a duniya kuma Allah ya bada dama ko yace madidan fihi ilmul fara'id amma a wannan bugu na hudun yace mun yi ƙari a ci wanda babu shi a tabaka ta farko da ta biyu da ta uku shine mai ilmul fara'id ilmul rabon gado yayi bayanai da ƙare-ƙaren da altafansa da buga a bugun da ya nufi daya biyu uku babu su kuma dama shine asalin ilimi shine alamun baka bacci kenan kayi magana ko kayi bincike akan abu kaza sai ka ƙara kuma duba abin ka ƙara nazari sai ga ai ya kamata a ƙara kaza ina fata an gane saboda ci gaban ilimi da kuma mutum ya samu na bincike da yake da kuma ganin cewa za a ƙara fa'idanta da wannan ilimin da sai muka yi ƙari a kansa wannan bugu na hudun a kan ilimin rabon gado ya ci musahan al'akaɗa kuma muka ƙara tantance da daidaita da rage duk wani kuskuren da muka yi a baya sai a ƙara duba shi a yanzu a bugu na farko a guri kaza mun yi kuskure to sai a gyara wannan kuma shine ilimi na malaman sunna in ya faɗi magana ko shekara nawa ya faɗe ta in ya gano cewa kuskure ce to kuma zai ƙara dawa ya gaya mutane abu da na ce muku kaza lokaci kaza a wuri kaza to wannan yanzu ya bayyana mun cewa wannan maganar kuskure ce ga daidai nan haka shi ko malaman sunna kenan haka suke abin su ba sa dogewa akan abu ba su na kuskure ne tare da cewa waɗansu masu san juna za su cewa in ya faɗi magana yana jin tsoron wani ƙara dawowa ya warware a gurin almajiransa wai za a ce kamar malam ya samu tufka da warwara da kuma shi ilimi na addini in dai binciken mutum yake yi dole a samu ci gaba ka fahimci kuskure a guri kaza to yanzu kuma bincike ya zo ma ai abin da ka faɗa jiya ga wannan shine mai daidai shi ya fi ƙarfin hujja da kuma sai kai shiru a ba za ka shiru ba imamu malik da matsayinsa da kimarsa ana magana aka tambaye shi kan alwala yayi bayani akan alwala aka ce to tsatsefe dan ya tsufa yace yana ganin ba da wani fa'ida bai da bai ba dole bane ai amma ai sallah alwala tsefe yan ya tsinga fa kona hannu yace ba dole bane sai bayan an tashi a karatu wani dalibi ya zo same shi yace aka rama kallah ina da hadisi dangane da cewa manzo Allah yana tsefe yan ya tsinga fa dan ya zo alwala yace karanta hadisin mu ji yace hadisana kaza an kaza ya kawo hadisi tirintirin har kansa hajja kan manzon Allah mun mali yake Allah hadisi daga lalle haka ne ya inganta ko da ka dawo karatu gobe sai ce mai wai sai ce dalibai to bayanin mu ne ji akan tsefe kafa a wurin alwala bayan an tashi karatu wani dalibi ya mun gyara ko Imam Malik fa saboda ka wancan da na faɗa kuskure ne wannan ne ne daidai to na ruwansa dan Allah yake yi ba so da kace wai bai sani ba kai a shi ba haka wala gaban sa yana neman yardar Allah ne to haka wanda ko ba haka bane kina ga ai ya za a ce kuma shi abu din shehi almubaddali kuma ce amar gyara ba zai iya ba ko to Allah ya sauke to haka ce muka gaggyara dubun da aka kuskure a ciki yace mashkulan nafsi duk inda aka samu matsala ta wani nafsi ko wani bayani ne da muke bukata sai muka gyara aka kawo shi yace faja abi hamdillahi sai zan to bugu na hudun nan ya fito a bisa godiya ga Allah fi sutin akmal a mafi kyawun kamala da kuma sura mana duk wani kuskure da muke a dabaka ta daya ta biyu ta uku min gyara gunda muka ga ya kamata a ki ƙarin wani ilimi na fa'ida dan a fa'idantu mun ƙara mutane dan su karantu kuma su yi aiki da abin da Allah ya faɗa ya ce wa bi halil ajmal littafin ya zanto a yanzu gashi nan gaban ku a mafi kyawun cika da kamala insha Allah wa ya rubuta shi Abubakar Jabir Aljazairi kaji malamin suna ko bai ce ashek ba fa shi bai ce kansa ashek ba yace Abubakar Jabir Aljazairi shikenan sunansa kawai babban malami ne a ina ta karantarwa kuma a masallacin manzon Allah yake karantarwa ina da halkata shi har ko wanda yake wannan matsayin a duniyar ilimi ai ba karan malami ba ne ma'ana duniyar ilimin malaman Saudiya sun yarda shi malami ne karantar a masallacin manzon Allah ga manzon Allah a cikin raudar sa a makabarin sa kana gefe kana karantarwa wannan karaman mutum karaman mutum ne to amma haka bai so kansa shi alshak bane ko eh eh burgun sosai kuwa a kai ga turo shi a cikin guragu ka turo shi ya zo zauna ya bada ilimi wanda shi muke so mutane su fahimta dan Allah ya mutum wani na kas na halitta ba shi ke nuna cewa shi ba zai iya komai fa Allah zai ba shi abin da kuma bai ba wa waɗansu masu kuma cika din ba eh to da dama idan Allah ya rage mutum wani abu ko ya ga ya ƙara mara wani abu yanzu kula galibin makati suna da wata irin fikirar da bai da ma ba da ita makawa yanzu in ya san ko ka taba gaisa da ko ya san muryarka to wani har abada ko kun je kira ɗari bakwai ɗaban ka kira shi zai ce awa ne kawai ya tuna kuma kai ɗin ba za ka ɓoci ɓoye ɓoye mar ba wani kuma in kuka ba shi haɗu ga ya samu bakin magana ba in dai kun taɓa gaisa da shi sau ɗaya bayan shekara goma za ku gaisa da shi karfe magana ya ce awa ne ko ya tambaye ka sunu sosai bai wata ta ubangiji kana ga an samu malamai da yawa a cikin makashi da yawa fa malamai digas kuma to duka baiwa ce ta Allah amma mu a ƙasar nan ta ba mutum sanda ya fara bara a ga kina ya ga musifa shi a cikin bala'i kuma har ya mutu a cikin bala'i saboda bara ai haramun ce idan ba mutum ya cikin lauri da wannan shari'a ba kuma baya samun albarka ko roƙo bala'i na musulunci Allah ya hana shi yana rage albarkar rayuwa Allah tsare imanin babul awwal babi na farko fil aqida a cikin aqida menene aqida shine kudiri na imani zaka kudirce a zuciyarka ka kudirce cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da siffa kaza da suna kaza kuma cancanci shi kaɗai a bauta masa daga dukkan nau'in bauta ta ga cewa aƙida ka kudirce wannan a zuciyarka ka mutu da shi to in ka samu wannan shi ne imanin ka yata kaza ka je gaban Allah lafiya lafiya amma duk abin da ka yi na ilimi idan mutum ba shi da aƙida ta sunna aƙida a salafiyya to zai je gaban Allah cikin tashin a cikin bala'i shine idan ya shiga bala'i ga ilimi da yake da shi amma zai ji aran cewa zai nemi taimakon wani ba Allah ba zai kira sunan wani da neman agaji ko samun waraka ta lafiya ko fita daga cikin talauci ko ba Allah ba kaga ya shiga masifa ina fata an gane don yasa farkon abu na farko a musulunci shine ka san aqida ma'ana tauhidi ka san haƙoƙin Allah a kanka shi kansa Allah ka san Allah ka san siffofinsa ka san ayyukansa ka kaɗe ta shi a cikin yadda ka san shi ya halicci duk duniya shi kaɗai babu wani ba shi ba to kuma shi kaɗai za ka bauta babu kowa ban da shi shine suka kasa malamai tauhidi kashi uku suke cewa akwai tauhidi na rububiyya ka kaɗe ta Allah a cikin ayyukan da Allah yi waye yi sammai Allah waye kasai Allah waye yi dama hagu rana wata iska ruwa komai wannan Allah ne ba mai shakku akan wani duk duniya kowa ya da Allah ne yayi to kaɗai karka yadda Allah ne kaɗai kuma wake da ikon juya su ya dabbara su ana cikin zafi ya kawo sanyi ana cikin sanyi ya kawo damuna ana haka Allah yake kayan sa ana kuna cikin zaman ku sai ya kawo rana gari ya waye kuna zaman ku ba ku tashi ba sai a kawo dare dukkan aikin Allah haka yake yi yaf'alu ma yasha to wannan ka yadda aikin Allah ne shi kaɗai to in kai wannan kudirin kai da waɗannan abun har yanzu baka zama musulmi ba saboda hatta kafiran zamanin manzon Allah sun yadda duka Allah shi wannan abun wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi lakuna min Allah sai maka Allah wa yake jiddabar al'amura sai maka Allah wa ya halicce ku ce Allah to kuma ta wani kai ce a ai abun ya masa yawa mu duka duka ji maganar mu ai yawa saboda ba san matsayin ubangiji ina fata an gane sannan suka zo kashi ne suka ce shi tauhidul asma wa sifat ka kade ta Allah cikin sunayensa da siffofinsa duk sunan da aka danganta wa ubangiji a qur'ani shi Allah faɗa kansa ko a hadisi manzon Allah ya faɗa to ka ji a ranka cewa yadda Allah daban yake shi kadai zatin sa shi kadai to sunan ma na Allah daban ne ba irin na wanda ka taba ji bane duk wanda aka tabbata da wani abu a duniya zaka samu sunan da aka siffanta da shi wani lokaci suna cin makaro da sunan nashi za a ce mutum sunan hijjamil jamilu kyakkyawa kuma gan shi mummuna ne ba haka ba ne? za ga shi mummuna ne dama shi Allah da ka ce jamilu jamil din ina fata an gane duk abin da ka faɗa game da Allah na sunansa na cika da kamalarsa to haka sunan yin da kaga sunan haka siffar Allah ta tabbata haka siffar da Allah ya bawa kansa a ƙur'ani ko manzon Allah ya faɗa game da Allah a hadisai ingantattu ka tabbatar da su ka ce da cewa na Allah daban yake ba irin wanda ka sani bane Allah ya faɗa cewa yana da hannaye guda biyu da zaka gane wannan a wata aya da ubangiji yake bada labari game da Yahudawa suka ce me yadullahi magalula suka ce ai Allah marowaci ne hannun shi a dunkule suke Allah ce bal yadahu mabsutatani hannayen Allah guda biyu suna shimfiɗa ne yumfi kaifa ya sha yana ciyarwa yadda ya ga dama manzon ya faɗa a hadisi karara yace Allah yana da hannaye guda biyu kuma dukkan hannayen Allah dama ne kaga anan ba kwakwalwa a ciki in ka sa kwakwalwa zaka zaka zaka zama kafiri kawai ka yadda manzon Allah ya ce dukkan hannayen Allah bi dama ne shikenan ka wuce gurin ya suke Allahu alam amma na yi imani na da kalas kuma ko a cikin halittun da Allah ya kawo da ya ce misali hannu yanzu da hannunka kai ɗan adam mutum da hannun kulliyarka iri ɗaya ne? mata da hannu ai ko ɗaya ne su haga halittu ma kenan da haka sai ka ji an ce hannun Allah sai wai ɗan bida sai ce a wai ba za a ce wa Allah na da hannu ba saboda ayan ka tana da hannu wai ka siffanta da halittunsa to haga wannan wauta ne ko fita ne a musulunci ƙoƙarin ka kare cewa bai da hannun kuma kai kuma zaka fitar da Allah daga siffar da shi bai ga kansa ba yasa idan aka ce Allah na da kaza kawai kai dina da abun sai ka wuce guri yaya suke wallahi ban sani ba amma na yi imani tunda Allah ne ya faɗa manzon Allah ne ya faɗa ubangiji ya daidaita al'arshin sa bayan ya halitta sammai da ƙasai da duk abin da ke cikin su a cikin kwana shida sai ya kuma daidaita kan al'arshin sa wani irin daidaito insha Allahu a'lam tambayar nan an yi imam malik da girmansa da matsayinsa ya ce ya imam malik ubangiji ya faɗa ƙur'ani gurare da ɗan dama cewa arrahamanu alal arshistawa wa fi kustawa ya ne daidaiton ya ce al'istuwa ma'alum in aka ce daidaito kowa ya san me ake nufi wal kaifa majhulun amma na Allah ce wanne iri yayi ba wanda ya sani wal imanu bihi wajib kuma kai imani da hakan dole ne yace wasu'alu anhu bid'a tambaya game da kamata bid'a ne yace wa ɗalibai agaji ku fudda wannan a makaranta dan bid'a ne saboda sha'anin Allah ba a shiga da hankali sai da ka shiga da imani manzon Allah ne ya faɗa ka yarda ka bi ka ji ba a surantawa ina fata ana ganewa mun sha buga misali abu da dama da kai kanka dan adam Allah ya maka kana amfana da shi yana jikinka amma kai kanka baka san me yake faruwa ko ba ka bane yanzu waye ya sanya yake yake bacci kai ka gaji ne sai ka je ka kwanta kai kai ka kabar ka kai bacci baka san me ka kashe a jikin ka kai bacci ba ko ana kashewa kamar da ake kashe wutar lantarki ne sai ka kai bacci ne kawai kuma gaba da ka na yi bacci ban yi hirin bacci ba har ina ya san kare ko kaza ba na yi ban lokaci to ya kai kai bacci haga baka sani ba to haga wanda ya shafe ka kenan sannan kowa yana da hankali to hankalinka ina yake wani iri da hankalin naka kuma kada kana da shi daga wannan abu da shafe kama kanka abu da baka san kanshi ba barantana kuma ubangiji zaka imani da abin shine asalin musulunci in Allah ya faɗa wa kansa siffa ka yarda Allah ya ce waja rabbuka ko ubangijin ka zai zo shirin tashin kiyama yawan wal malaku saffan saffa wani irin zuwa ban sani ba amma na imani zai zo kalas ya ta kare na fata an gane manzo Allah ya ce daren ƙarshe sulishin dare na ƙarshe a kullum Allah na saukowa saman sararin samaniya wani irin saukowa wanda ya dace da ubangiji shi can yadda ka san Allah shi kaɗai ne a zatinsa to komai na Allah daban yake yasa Allah ke cewa laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da ubangiji wa huwa samiul basir kuma shi Allah mai ji ne mai gani ne sai ka dauka irin jinka ko irin ganinka to yanzu da ganinka da ganin kullu kai ɗaya ne yanzu kai da ka shuta gaba ya kai duhu baka iya ganin komai a tsajin ka idan ka farka cikin dare an dauka ne fa ka lalima baka ga wayar ka ba sai kan kai kullun kai wasa ka kasa zuwa ka fita a ɗakin ka shiga falo ka shiga waye ka tsoron ka je ka biyar ka fara lalime kan makaho saboda ne iya limit din idan ka Allah dinde maka to kullun gafa ita ta fi gani ma a duhun ƙarshen ta to kuma wannan yayin sa ta fi kadar zagun Allah haka Allah kawai da ya ga damu abin sa to da ka ce maka gani kar ka dauka da kace gani haka Allah yake gani lalaba haka wani kai da Allah yana gani yana ji yana magana amma na Allah yadda Allah yake daban to komansa shi ma daban ne suka yi imani ka wuce gurin ba a surantawa in ka sa kwakwalwarka to ka shiga layin philosophy ina fasa an gane falsafa kenan shi kuma daga nan galibi zindiki ake zama karshe har za ka waya gari ne ka rikasa to in haka ne ma to ina Allah me Allah babu Allah ma kenan to ai yawan tunani ne ke saka to misali kafin a yi san mai da ƙasai din to Allah yana ina abin a shaɗanci ne arnanci ne ai to dole ka san komai yanzu kakan da ya yi baban kakanka ina yake ka taɓa zan sunan hima to na ruwanka ma da shi amma ka ya kayar da kuma yara ya yi kuma kayar da ya yi abin da ya kamata ka taɓa tambaya kan sha'aninsa to haka zindiƙanci yasa sha'anin ubangiji ba a saka kwalwa a ciki imani ake sakawa na fata an gane to sai malai kawo ce babul awwal fil aqida al fasalul awwal al iman billahi ta'ala fasali na farko a littafin nan shine yin imani da cewa akwai Allah madawacin sarki ka yadda akwai Allah na ba ta gane yace hazal fasalu min aqdir hadhihi fusul yace wannan fasalin da zamu karanta yanzu duk abin da yake littafin nan to wannan fasalin yace yafi kowanne girman hatsari da kuma me da ce takatsantsan da kuma daraja da kuma kima da kuma shi ya kamata ka fara sani kafin komai a rayuwarka saboda ka san ma Allah shi kunna abin da yake saka sauran mutane cikin masifa shine ba san fasallukan nan ba sai mutum ya tara ilimi amma sai zuwa ƙarshe in yana magana akan Allah sai kaga bayanin da yake yi ya nuna cewa babu Allah bari ba ku misali kuma mun sha bugawa ko duk ɗan bid'a da suke kan jahamiyanci ko mu'tazila su ne a yau suke harkar sufaira suwa da sauransu zaka ji za su ce maka ba a ciwo Allah guri in ka tambaye su ina Allah yake ba su da amsa su domin ba su shi Allah ba a masa makani haka suke cewa ina fata kuna ganewa yau zaka ji hatta sha'irin su mawaƙin su daga cikin da suke tuciya ma da shi da yake magana kan Allah da sufofin ubangiji sai ce shi Allah baya sama baya ƙasa shi Allah haka yace yace baya dama baya kuma hagu baya gabar baya yamma shi Allah ina fata an gane sai ta kun ba fari bane ba baki bane wai shi Allah in ji shi ba wani kudirin su na irin su kuma haka a ƙarshe dai da yake so tattara maka filosofanci ya ɗauka abin kirki sai ce ba da ba da ba in ka haɗa ya zame babu haka ne ko calculation ne amma na banza ya ɗauka abin kirki wannan kuma arnanci ne zindiƙanci ne imamu shafi'i ya ce duk wanda aka ce masa ina Allah in ya ce bai sani bai sai ya kafarta kawai saboda fitar da Allah ya maka na tarar halittar da Allah ya dan adam kawai ya yadda Allah yana sama haka kawai duk dan adam in dai dan adam ne ya yadda Allah yana sama ko ma waye ma shi kawai ya yadda Allah yana sama to haka sai na Allah ka ce ai ban sani ba sai ta kawai ka gafarta saboda shi Allah ya shelanta ya faɗa cewa yana saman saman bakwai ina fata an gane amma su aqidar su shi tunda bai san Allah ba sai suka ga ƙarshe ƙoƙarin wasu tsarkake Allah ne fa kuma suka waya gari sun kore Allah gaba ɗaya ta ya ce maka shi Allah ba a cewa yana sama in ji su ba a cewa yana ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma baya kusurwa baya tsakiya to ina yake kenan kaga an kore kenan akwai bai fito ya ce maka ba Allah ba amma ka kalli bayanansa to me yake nufi na ce ma shiga masallacin nan zaka ga wayata ba ta gabar ba ta yamma ba ta kudu ba ta arewa ba ta tsakiya ba ta kusurwa idan ka iya hausa ai ka ki shiga inda ka iya hausa ba sai ka ce a tabaran shiga ba a lesa sai babu waye sai ka ce babu waye a dole kamar raddi ai ta ce ba zan babu waya ba zan shiga bane saboda haka ya kore amma ban ci ma babu waya ta ba ai ya zaka ce dan ana magana ka nitsu kar kana gaggawa kana jin me mutum ya faɗa kafin ka fahimci me za ka faɗa masa samu ilar mu a yanzu shine maganar ma ba ma fahimta ko aka ce daga cikin manyan magabata ko Umar bin Abdul Aziz a lokacin shine khalifa musulunci gaba daya wanda ma yake masa ikirari cewa shine khalifa na biyar bayan manzon Allah in ka cire sabanin guda hudu to aka ce duk wanda suka zo bayan shi shi ake hada su da wayancan hudu saboda adalcin sa ya tafi a masallaci sai ya bige wani mutum bai sani ba sai mutum ya ce masa a majnunun anta fa qala la lastu majnunun yace masa mahaukaci ne kai sai fada suka taho da gudu za su take yace a ba ku ji me ya faɗa ba ne ai tambaya ta yi ni mahaukaci ne na ce masa a'a sai mai abin faɗa kuma ce kuma yake nan ba to kaga ba sai mun yi mahaukaci ba kai mahaukaci ne mai amsar a'a ina mahaukaci to mai wani abin faɗa kuma amma inda anan ne ka faɗa ni kai mahaukaci ne ai ya ce mahaukaci sai na faɗa ma yau na ce mahaukaci tambayar ka ya ce ma kai mahaukaci ne ka ce min a'a sai ke to haka ake tattata abubuwa ina ba ta an gane ya ce wa a azamu ha ƙadaran wannan babun kuma ya fi dukkan babukan da suke littafin nan ƙadaran girman daraja da matsayi saboda shi ne asalin aƙida ya ce idan hayatul musulmi kullum haka duru alaihi saboda dukkan rayuwar musulmi gaba ɗaya tana tafiya ne akan wannan babu na aƙida duk abin da za ta yi a duniya a matsayinka na musulmi to wani shine tushenka idan ka rasa shi duk abin da kai bayan shi haba'an mansura ne saboda kuna ganewa saboda baka san Allah ba baka bashi haƙƙinsa ba to duk ibada zaka zo ka ce kana sallah azumi ka san ma ba yake mutum galibi shine ayi mutum yana sallah ka kamar kafiri ai da yawa masallata kafirai akwai su da yawa ina fata an gane ba ku zama da faɗa ba fa wailu lil musallin haka Allah ya faɗa kansa ya faɗa kuma siffar su wa'insan din zaka akwai abin da ake lura da shi a gurin imanin ka yana zaune ko kuma imanin ka babu to duk abin da ka in babu imani kamar ka zo ma'aikata ne yanzu ka je ka cikin helis nan primary health care ka tafi karfe takwas ka zauna a benci ku ta hira da ma'aikata in kai layin kiliya ne ka je ka ta shara kai waye a gama komai kullum kana har karshen wata za a baka albashi saboda ba da take yake ba an baka punishment ka sunan ka abota to ya ka kamata kunna to haka ne asalin musulunci ma in ba ka da aƙida to abin Allah ba kama da fayil gaba da ka zaka zama ka da fayil duk abin da kake a banza ne ya sa ubangiji kuda wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk wanda bai da aƙidar musulunci duk aikin da ya mai kyau Allah ce zai tattara shi a nike shi a sheke shi dan tashin kiyama Allah tsare imanin yace na muke wata takayyafu bi ko bi hasbihi kuma rayuwar dan adam duk musulmi akan wannan babun na aqida take jujjuyawa rayuwarsa akai za ta masa musulmi ne shi akai za ta masa ya zama munafiki akai za ta masa ya zama kaza gurgudan imanin sa da tafiyarsa kan aqida gurgudan matsayin sa a musulunci ko me yasa da mutane innal muslimina wal muslimati sai ce me wal mu'minina wal mu'minati kaga a wannan ayar kenan musulmi daban mumini daban gwargwadon aikinsu da imaninsu kuna ganewa suka ce malama kawo musulmi kadai aka faɗa to duk musulmi ya shiga ciki ko mumini ma ya shiga ciki amma aka raba su to an nuna maka cewa wannan daban wannan ma daban na fata ana ganewa za mu yi magana kan sutarin Allah ya da ya ce fahu asalin usul to shi wannan babun shine asalin tushe jigo na musulunci gaba ɗaya wannan babin shi ne na aƙida ɗin ke ya ce fin nizamil am ya haɗu musulmi bi kamaliha shi ne tushe ginshiki na tsarin rayuwar musulmi gaba ɗaya to wannan shi ne tushen shi ne aƙida isa annabi sallama ya yi shekara goma sha uku a maka matsayin manzan Allah ko to shekara goma da ya yi na farko gaba ɗaya ba a yin ko sallah ba a yi kawai da'awar da yake shi ne qulu la ilaha illallah tuflihun ku ce la ilaha illallah saboda larabawa ne su sun san me yake nufi in ka ce a kalmar a larabci ka kalmar to yanzu kayi bara'a ne gaba daya da duk wani abu da ake bautawa ka ce baka yarda da shi ba illallah sai Allah shi kadai su larabawa ne ba kamar mu bane yana cewa la ilaha illallah ya tai amma kuma ne faɗe shehu kaga ya fita la musulunci kuna gani saboda bai san ma'anar abin da ke faɗa ba to shekara goma da Allah yayi da awaji ka akan ka yadda Allah shi kadin kaka ce ada alal alihata ilahan wahida yanzu dukkana nufin allolin mu duk a rushe su ka a dauki Allah shi kadai wannan abin ai ba zai yi ba in ji su arna saboda ba su ba wa Allah matsayinsa ba shi yasa da kansu ke ikirari cewa su ba sun yadda akwai Allah kuma suna bautawa gumaka ne ba don sun yadda wai su Allah bane a'a suka ce ma na abu inna ma nabuduhum liqarribuna ila Allah zulfa suka ce muna bauta musu ne don su isar da mu gurin Allah su ne yan zakada masu taimakon Allah kamar dai a yanzu yan bid'a zai ce maka yana bautar abinsa ne saboda shehunsa ko malaminsa shine silarsa haka zai ce maka shine silar kaga ya ba wa musulunci kamar tsarin sarakunan gargajiya in daga je fada yanzu ko kai waye a dole akwai je fada shi zai ma iso tukunne ji a faɗa mai martaba tukunne a ce ka shigo ya fito ya kira ka tukunne ka shiga kuma yanzu ka taya minti ne ma za ka ji shi zai tsara maka kana magana ta to ya isa haka ka fita an gama eh yalla ka da mu sarki ko sarki ba zai maka magana ba ko me ka faɗa shi dai ce an amsa sarki ya ji sarki ya gode sarki zai duba shi sarki sarki ne masha Allah ko yau to kaga to suka bawa siffar Allah kaman tsari na sarautar duniya ya suka ce suna daukar wai gumaka sune masu kai su gurin ubangiji amma sun yadda ba alloli bane haka dai suke da a yau wanda yake ganin cewa akwai wani ba Allah ba da yake da matsayin shi zai faɗa wa Allah matsayin bukatarsa tukunna aka fi shafadar Allah kaga ya fita alayin musulunci mu kuma abin da mun san Allah ya kawo mana shine a ‘yanta ka daga bautar wani Allah, ka samu ‘yanci cewa kai yanzu kai Muhammadu Bello za ka roƙi Allah kai tsaye zai karba. Kawai ga hanya shi ne ta ujibu da awabi a ko, ɗan ne falyasta jibuli, wal yuri nubi. Kawai ka kiyaye wannan abu biyun sai Allah karɓa addu'arka. Na uku kuma shi ne ka ci halal, da kayan addu'a sai Allah karɓa. Allah faɗa hadisul qudsi yace akwai waɗansu bayan suka saba saffofi kaza kaza kaza kaza yace wala in sa'alani ne da wayan nahu in ka saka wani sharadin da yaro din yace tabbas zan taba yanzu ubangiji wala in ista'adani in kuma ne mu tsari na yace la uizan nahu wallahi zan tsare shi inji ubangiji siffa ce kuma aiki ne idan ka tuka ta a yau a yau din zaka zama wannan matsayin da ka ce Allah kaza Allah kaza kuma zai ma abu kamar da an karanta tarihin magabata da yawa sun yi abubuwa sun roki Allah kuma take ba su amsa musu to siffa tana har gobe kawai daga cika ta ne take da wahala Allah ba mu shiga cikinsu. Yace to da haka wannan aƙida wannan babu shine jigo na rayuwar duk musulmi gabaki ɗaya. Yace al-imanu billahi ta'ala shine kai imani da kasantuwar Allah madaukaki. Yace al-muslimu shi musulmi yu'minu bi anna Allah ta'ala dole ne yayi imani da cewa akwai Allah madaukaki bi ma'ana annahu yusaddiqu bi wujudir rabbi abinda ake nufi da imani da Allah shine ka yadda akwai Allah na fata an gane ka yadda akwai Allah to me aka ce mhm yumi bila ta'ala na wai kawo bi ma'ana annahu yusaddiqu bi wujudir rabbi tabaaraka wa ta'ala haka ne ba yau to shine yayin imani akwai Allah ne madaukakin sarki ya ce wa annahu azza wa jalla fa'irus samawati wal ardi kuma ka yarda kai imani shi Allah shine ya halitta sammai da ƙasai da babu su Allah ya yi su ko tun da aka haife ka kake kallon sama baka taba ganin ta tsage ba taba sa dirka an tare ta ba ina fata an gane iya kallon dan adam Allah ne kadai san iya shekarunta ma randa Allah ko yazo ka ka karshen ta yace yau mun dawo sama'u me kaɗai su dalil kutu za mu naɗe sama inda ke naɗe fefa lissafi saman nan Allah zai naɗe ta ƙarshen duniya ke haka Allah ba da labari to ka yadda shi Allah shi ne ya halitta sammai da ƙasai ya ce ya alimul gaibi wa shahada Allah ya san duk abin da yake ɓoye shi ne gaibi yanzu duk duniya babu wanda ya san nan da awa ɗaya mai zai faru a gashuwa babu nan da awa ɗaya a masallacin nan mai zai faru babu sai da kai tsammanin muna son yin kaza nan da awa daya shi yasa ma musulunci ga mata idan ka faɗi wannan kudirin sai ka ce insha Allah saboda ai wa ma tasha'una illa an yasha Allah na ba ta gane ba duk abin da kake so bane yake tabbatuwa a duniya sai in aka yi sa'a kai kana san abin kuma dama can Allah ya so abin ya faru sai ga an yi daidai abin ya fara da kai kunci amma sau nawa kake so abu bai faru ba ai su suka fiwa ma tarihin duniya ko yawwa sai ka ce insha Allah yace ka sani Allah shine masanin gaibi gaibi shine abin da babu wanda ya sani sai Allah yasa Allah yake cewa shi kadai ya san gaibi sai fa waɗanda ya zaɓa a cikin annabawansa sai ya faɗa musu gaibi ko sai faɗa a yau manzon Allah wahayi cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai manzon Allah ba mutane labari sai ba ta an gane yanzu idan ka zo ka fita masa jikan samu takalminka an saci Allah ya kiyaye sai ka ce maka wa ya sace kaka ce sanin gaibu sai Allah eh haka ne amma shi bara da ya dauka ai ya san kanshi tarhanta yana gurin ma ya san kuma shi dauka kaga gurin haka ba gaibi bane wannan gaibi shine abin da duk duniya babu wanda ya san shi kawai sai Allah shi aka cewa gaibi na fata an gane to wannan a haka kamar da saka ce baka sani ba ko kuma ka ce wallahi alam ya halatta ai ka ce wallahi alam wannan haka ba laifi bane ka da dai ai ka ce wallahi alam Allah ne ya sani shikenan amma shi da ga dama sai shi ya daukan yana yanzu ake zuwa kuta ta shan wahala ta shari'a da mutane guda biyu ai ɗan ya san shi mara gaskiya ne to me yasa ba zai faɗa ba baya tsoron Allah ne yana da shan wani abin sani amma da ya ce ni ne kaza me na wani shari'a inda kowa zai faɗi gaskiya dan me za a yi kotu ma ai ba za a yi kotu ba ko ba shi bane to shine amma saboda ɗaya zai dina yana kokarin sai ya faci haƙƙin wani musamman yanzu shiga duniyar siyasa da lauyoyi a ta surutu shekara wajen talatin ba gama kwakkes ɗaya ba sai dai a lahira kai ko yace kuma kai da cewa rabbu kulli shay'in shi ubangiji shine ubangijin komai da ka sani a duniya ma'ana wanda ya halitta komai ar-rabbu shi kace shine wanda ya halitta kuma yake kula da halittar na ba ta an gane wanda ya halitta kuma yake kula da ita shine ar-rabbu ubangiji kenan Allah kenan shi ya halitta komai da kowa kuma yake kula da su yake azurta su yake raya su yake tafiyar da su kuma yake kashe su wannan Allah ne shi kadai babu wani abu ba shi ba in ka je da damuna ka shiga jeji ko kaga kasa kaga wasu irin nau'ikan kwari halittu na mamaki sai ka ta mamaki in ka kalli cikin ruwa in kana kallon abin nan shiri na cikin ruwa da abubuwa kaga wasu abubuwa da suke motsi suna da rai halittun ubangiji ne kuma Allah ya san da su kuma yake azurta su na fata an gane ba wani abu da Allah bai san da shi ba na dabbobi ko tsirrai ko komai da komai zaka wannan aikin Allah ne shi kadai to ka da wannan wa malikahu kuma ka da Allah shi ce da mulkin wannan abu bana shi yayi shi yake kula da shi ko mallaka sani abu zaka zai raya shi zai kashe shi ya samar jinya ya bashi lafiya duka na hakin ubangiji babu wani ba Allah ba da yake wannan abu yace la ilaha illa huwa ba abun bautawa a bisa cancanta sai shi dan haka suka ce bauta duk wanda ba shi yayi halitta ba in ka bauta masa kai zalunci ba shi halicce ka ba dan me za ka bauta masa kuma amma shi Allah shi ya halicce ka shi ya raya ka tun daga babu har ka zama akwai kuma yake kula da komanka ka dauki dan adam tun da mutane ne daga saduwa tsakanin mata da miji sai Allah ya kaddara ciki ya shiga cikin mahaifa ko me cikin nufa ce ta kudaddan mani na mata da miji sai ya shiga cikin mahaifa sai ka ce nufa inji manzon Allah zai zauna a cikin mahaifa kwana arba'in bisa kaddarawar Allah daga nan sai Allah ya bashi dama ya canja daga nufa ya kuma gudan jini ya cika gaba zama kuma a wannan gudan jinin har kwana arba'in daga nan sai Allah bashi iko ya canju ya kuma kan gudan tsoka bayan kwana arba'in arba'in sau uku daga nan kuma sai Allah ya tura masa mala'ika cikin mahaifa fa cikin matarka mala'ika ya je suranta wannan rufan wannan murga din yadda Allah ya so huwa alladhi yusirukum fil arhami kayfa yasha kike suranta ku aina a cikin mahaifa yadda ya so yace yan biyu ko yace yan uku yan biyu ma mata da miji ko yace duka maza kuma su kama da juna ko ba ka bane duk ba Allah nayi ba ko yace dan ɗaya ne ayi shi dogo ko ayi gajere ko ayi duk da Allah ga da maka za a yi mutum sai ga mata ɗaya mijinta ɗaya ‘ya'yansu goma duk ‘ya'yan bayan da ya kama da wani. Ba za a gane su ba. Mm. Eh akwai eh ana samu duka na Allah ne eh duka eh ana yi eh halitta a wannan wani tsari ne daban a misali aka ce ɗabi'u da halaye ne to su kakannin wa ya saka musu wannan kamar ba Allah ba ne to kuma haka shi ne yanzu bayan kakanka na biyar ko goma sai Allah kuma ya kaddara a haifi mutum yanzu kamar sa da kakan na goma da mutum zai ga wancan kakan in ya san hidayar gari sai wannan kai jikan wannan ne ko wata ran wani ba ta faruwa da ni a wani gari na je muna wani abubuwa wani ai wani mutum sai kaza na ga sai sai kira na karshe yace min kai jikan wani ne ko haka yace min sai faɗi kakana na wurin uwata yace kai jikan wani ne masa eh yace haba na fa awa biyar kai na ta kallon ka wala haka yace min abin da yasa suke da wani abin su suna da suna kiwo ne eh suna kiwo ne shi yasa duk wanda yake da alaka da dabba yanzu ka cikin cikin shuwa arab da ba suna kiwo ba ba suna da wannan ɗabi'ar su ba duk wanda yake kiwo sosai yana da irin wannan ɗabi'ar suna kulan abu da yawa su gane cewa wannan jinin wane ne wannan jinin wane to shine kawai to haka abin yake to haka na farkon waye shi Allah ne to haka Allah ke sha'anin sa to ta kai da shi ubangiji ba abin da ya cancanta ba ta sai domin shi halice ka kuma bayan ya turanta ka a mahaifa ya turo mala'ika manzo Allah ya bada labari cewa ya Allah za ta biya Allah ya Allah namiji ko mace Allah ce namiji ko ce mace a rika kaddara mutaka ya Allah to ya za a yi sai rubuta zai shekara kaza da kwana kaza a duniya arzikin sa da zai mallaka a duniya kala kaza ne aikin da zai yi a duniya kaza ne wannan da hadisi manzo Allah ne ko yace za a turo malaika fa ku fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa adlihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id abu guda hudun nan tun mutum yana wata hudu mahaifiyarsa a cikin mahaifa aka kaddara masa su waye wannan aikin Allah ne kuma ya ci gaba da raya mutum a cikin mahaifa matar duka da ta tsani abu kaza na abinci in ta samu juna sai ta fara kuma sha'awar wani abu da ba da ba ta cin da tana son wani abu da take ci sai ta waga kuma ta tsani abu saboda me saboda dan tayin da ke cikin ta Allah ya kaddara shi ɗan tayin wannan abin yake so kai ta gari tana son wannan abu tana sha'awar kanshi kai ta gari ta tsani kanshi ba ta mace ki ba tana yi ba ta ce muka ta sun komai ya da samu ta bado a yanzu ko kaga da sauransu saboda me dan araya ka abin da take ce ci dan dindiri sai yake ci dan tayin yake ci abin take ce ta uwa Allah sai tsara shi a cikin abu da yake cewa wannan mabiya din nan ko a tace maka a baha ka ci a raye mutum a ciki kaga mutum gashi yana motsi a cikin mahaifiyarsa kana ganin motsin a fatar cikin ta cikin fara girma yana juyawa gashi nan gashi da kuma Allah ne ke raya shi bayan nan da za a haifi mutum inda mutum ke fitowa yayin haihuwa wata hanya ce wanda in ban da kaddara Allah ma ba za su mutafa a gurin ba amma saboda isa da cika da kamala na ubangiji sai kaddara ka fito kuma kuma ka fito a raye baka mutu bayan ka fito an yanke mabiya kana cin abinci wannan cibiyar ne a lokacin a hina cibiya ai tsakanin cibiyar jariri da wannan placenta din na mama samana mabiya da yake yake yake cin abinci ai yake shan numfashi to sai a zo a yanke yanzu ba da hanyar abinci to da yake shi Allah ar-rabb ne sai ba ko nono guda biyu da hanya ɗaya kake ci to yanzu ka sha biyu ga wannan ga wannan in ga gawo da fara wayo yana shan daya yana mutsin daya saboda tsabar arziki ko arzikin Allah ne uwar ta ci abinci tana ci a take kuma ya zama nono cikin kadarar ubangiji in ka samu yanzu kai yankin nono ta ba za ka ga nono ba ba za ka ga nono ba ba za ka ga nono ba sai dai ka jini amma san ta aihu kuma sai Allah ya kaddara mata in ta ci abinci tana cin abinci zai zama nono dan ka sha ka rayu in ta da jin yunwa ta nonon ya kare ka tambayi masu ji ka gani yasa dan kana da mace mai shayarwa to ka ba ta abinci ofin ba adadi shine musulunci in dai kana da arzikin ta ci iya san ranta kawai saboda ɗanka ya ci abin da yake so ya sha ya ƙoshi ya zama lafiyayye ina ba ta an gane duka wannan arzikin Allah ne ana gama yaye mutum ya shiga masifa ta ihu ko to kuma sai Allah danno masa nau'in abinci ba adadi dan yaye ba ya fi kwagata ba a siyo kifi a siyo bobo a siyo wane ne duk a tara masa ya rabu da abu kwaya biyu ne da yanzu an bashi babu adadi duka wannan waya baka kudin ka ne amma kuma sai Allah kaddara duk wani wanda yake da imani so yake ma hidima jariri ba kowa su hidima yake masa a gida kowa so yake masa a hidima saboda arzikin da Allah ya kaddara ka cika rayu to duka Allah ya ci gaba da baka waɗannan abubuwa amma wanka amma wanki kai kaza ayi waye duk arzikin Allah kana shan numfashi iska ta ubangiji ka samu wanda bai da lafiya a sa masa oxygen ka gani na awa daya nawa za ake siyan oxygen asibiti nawa ake siyan wannan oxygen na awa daya kawai sai ka tsorata ka ji kuɗin to amma kai kana sha babu lissafi na Allah ne free of charge kuma Allah bai saka bauta masa ba duka a lokaci ya rabu da kai ka tuka shaka more ka wace ya ka ji daɗi ga rana ga wata ga ruwan sama duk dan kai aka yi Allah ce duk ya sakkare maka dan kai ka ji daɗi sai da ka zama baligi shekara goma sha biyar ko sha bakwai tukunne ce yanzu ka fara bauta masa to idan kana da kunya kana da hankali kana da mutunci kana da daraja ai dole ka bauta wa Allah saboda ya maka alherin da ba za ka iya biya ba Allah fa da kansa yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in ka zo da ka fara lissafin ni'imar da Allah ya maka ba za ka iya ga lissafa ba to da ka ashe ka bi Allah a abin da ya faɗa shi ne kayi ma ka rama ko kuma kayi abin da ya kamata misali in mutum mai mutunci ne duk wanda taɓa maka alheri kana yaro in ka girma za ka lakanta shi ba za ka lakanta shi ba za ka yi taɓa ganin me za ka yi kama ka yi babawa ne kamar da kuke yara kun yi ta masa abu kaza ta kula da ka sana ta tuno alherin da ya maka to na kuma ga Allah yasa ƙarshen zalunci a duniya shine shirka Allah yake cewa baini wa baina bani adam ko kuma ana bani adam fi na baina azim tsakanin ni da ɗan adam muna cikin wani sha'ani mai girma yace akhluqu wa yu'badu ghairi na halitte su kuma sabota wani na duk wanda ake bauta ba Allah ba shi halitte ka shi tiyar da kai shi raya ka shi zai baka lafiya kuma ka zo ka bauta masa saboda awa zalunci ke sa Allah baya yafe shirka sai dai in kan ka mutu ka tuba to sai yafe maka amma in ka mutu kana shirka to ba kai ba ubangiji babu shiri ina fata an gane dan shine zulmun azimun din babban zalunci ne hada Allah da wani ka bawa Allah siffar dan adam Allah dar imani to ce shi ubangiji babu wani arrabu gairuhu ba wanda ya halitta yace la ya halittar kuma in ba shi ba wa annahu jalla wa ala mawsuhum bi kulli kamali shi kuma Allah ya siffantu da dukkan kamala duk wani siffa ta Allah kammalalliya ce babu na kasa a ciki na ba ku misali zaka ji an ce mutum sunan sa me jamil amma kuma mummuna ne za sa mutum suna jawwar mai kyauta amma kuma marowaci ne amma shi Allah ar-rahman lalle ne rahmar ne ar-rahim mai rahim din ne duk abu da ka sufar Allah za ga sunan da aka faɗa game da Allah ya cancanci kuma za ta ubangiji a laraba da asina nan da yawa don munin ba laraba ba ne amma suna nan da yawa cikin larabci ya laga amfani wani abu da shafi wannan abu ko a ce masa karim abdul karim an kuma ruwaci ne ba shi da karamcin ko na minti daya ruwa da kasan wani in yamuri ai wanda kasan arnik afon ai akwai musulmi da ayyana mare ko ya ce shi ubangiji ya siffanta da dukkan siffofi na kamala munazzahun an kulli nuqsani Allah ya tsarkaka daga dukkan wani naqasu babu naqasa siffar ubangiji ko daya babu tawaya ko daya game da ubangiji yace wa zalika li hidayatillahi ta'ala lahu mutun zai gane haka ne saboda shiriyar da Allah ya masa qabla kulli shay'in kafin komai ma'ana in ka ganka akan musulunci to ka gane Allah ne shirye ka wannan ka gode wa Allah ni'ima ce da Allah ya zabe ka ya baka ga waɗansu Allah ya ba su isa da kasaita da kwakwalwa da tunani a harkar duniya amma kuma bai ba su shiryar musulunci ba kaga mutum zai kera ya kera misali kaga daga can mamaki ga akwai waya abin mamaki ce yanzu ka duba Android din fa mutum yana duk inda yake a duniya sai ku bidiyo call da shi bidiyo kulfa kana ganin shi yana ganin ka kana kwanta ɗakin ka ka kalla ya kalla dai na gani karatun da ake yanzu duk masu kallo suna kallo a da suke a duniya ya suna kan wannan pejin haka abin mamaki ne na fata an gane sama wanda ya kera wannan wayar kuma Allah bai bashi musulunci ba me yake bautawa saniya me yake bautawa ibe da ma akwai Allah ba me yake bautawa shedan me yake bautawa bera me yake bautawa tsalle dan falungon ne wani addini ne mai karfi a kasashen Asia falungon suke ce masa shi bautar su tsalle ake ita tsalle kana tambulin kawai dan alƙafa Allah ka tsare imanin ko Allah ka tsare imanin ta ga wannan hidaya ce da Allah ya maka kyauta ce Allah ya baka kaza kana gode wa Allah akan kiriyar da ya baka ta musulunci ba wayanka bane ba dabararka bane zaben ta Allah yi yace kuma sannan abin da zai sa ka gane ka bawa Allah matsayinsa li adlatin naqaliya dalilai na nassi na Qur'ani da hadisi shine naqaliya wanda aka nakalto su da ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah wal aqaliya da kuma dalilai na hankali kuna ganewa wani lokaci dan adam ba a gaya mar aya ko hadisi saboda ba zai fahimce su ba to ya kamata bayani na kwakwalwa sai ya gane kamar da na taɓa kula misali wani filosofa yana ɗaukan ɗalibansa latta sai yake inkarin samuwar ubangiji ya ce su a abin da suka karanta da su shine in aka ce yanzu akwai wani abu to ya kamata shi wannan abun ana gane samuwarsa ta ɗaya daga cikin five sense organ da mutum yake da su hanyoyi guda biyar da yake nuna samuwar abu da ake gane samuwar abu misali ganinsa a ido a ga launinsa fari ne ko baki ne ko ba gaba ne haka da ka zo ka ce ga fila a masallacin kofar halin dole ne don ba maka wani ga filan nan ga ta ganta ba haka ba ne dole ya ji akwai ta kawai baya wani musu kuma ga ta kare to ba haka ba kuma a'a ba da ida ake ganin sa ba ana jin shi ne da hanci ƙanshinsa za a ji yanzu kawai ka zo sai ka fesa turare sai ka yi shuru daga mutum ya gwada ka wafi tare mai ƙanshi gamar aka yi jiya a hancinsa in kuma wani yasa kyauta gurɓatacce iska ta fita fa ya ɓace yanayi daga da guri ya dimme haka wani iri wa ya gaya mar an samu matsala hancinsa ne ya gaya masa na fata an gane yanzu kana jin sanyi da mai kake jin sanyi da fatar ka ne fatar in zafi ma zo fatar kuma yi bane kuma da ita ke gane laushi ko tauri in ka taba ko kaushi ko kirci duk da fata ake ganewa sannan kuma ɗanɗana abu in ka zo ka samu ruwa gashin fari gazai ka ɗauka ruwa ne sai ka ɗauka ka sa baki sai ka ji manda fau sai ka ce me sai ka zubar ka ce kai wannan ruwan gishiri ne wa ya gaya ma harsan ka ne ya gaya ma in kuma ka ɗaya ka ji zaƙi ta fai ka ce kai wannan ruwan sukari ne ko kuma ga ka zama ɗaci ka ce kai an sa maɗaci saboda me ta tantance da harcenka to sai ki tambayar dalibai to a cikin ku waye ya taba ganin Allah wanda kala ne shi Allah suka ce babu ba taba gani ba sai to in aka taba shi ya yake laushi ne ko kaushi ne ko kaza ne ko kaza ce babu dandanan sa fa a baki ya yake ki ba sani ba a hanci fa shakarsa ya yake aka ce duk ba sani ba to haka kenan babu ita ta babu kenan tunda duka wannan abin da aka tabbatar bai tabbatar da samuwarsa ba sun ɗalibai ta wasu himana zai tambaye malamin na da tambaya malamin tambaye tambayar ka ita to kai ɗin do you have a common sense kana da hankali kai malam ya ce yes i have a common sense kasan laktara yana ji kamar ya fi kowa iya ilimi a duniya in mutum ya samu wani la'in ba yana da tauhidi ba ko akida a rena mutane ke ko bari a ce ya zama professor ana ce masa pro abin shi kamar ɗan da kuya motsa ya rukuni doro haka wani professor ba ka suke yi ba na Najeriya? In ya shigo aji hidda ta muku koyo fariya da abin da ya mallaka na ilimi, amma ba da koyar da ku ba. Ɗalibai ɗari yana ɗaukar su saba'in sun faɗi, a ya kamata ku shi aiki, a yaga takardar sama bai iya ba. Tunda ana koya kuliya tana koya. Amma na Najeriya shi alfahari yake muku da ya je Ingila, ya je Cambridge University, ya je Texas, ya kirime kawai. Sai ya ce, yes, I have common sense, na da hankali. Ta ta hankalinka, wanne kala ne, fari ne ko baki ca ɗanɗaninsa zaƙi ne ko gishiri ya ce a in an taɓa hankalinka mai laushi ne ko mai kaushi ne ko mai ya yake babu to ya yake sanyi ne ko zafi aka ji alfata ya ce a duka babu kai mahaukaci ne ya ce a ya kaci to cin da yanzu hankalinka ma kai da kana da hankali kuma duk abin da ka faɗa guda biyar ɗin a tabbatar da hankali bai babu shi kuma kai da kana da shi to kuma Allah zaka ce babu idan babu wannan abu guda bai tabbata shi yanzu idan ka kai fubin ka samu dalili na samuwar hankalinka da waɗannan abu guda biyar din to sai ka dawo ka gaya mana babu Allah mu kuma mu gaya maka akwai ta suka kaga suka sa cikin koma ki so haka abin yake tafiya shi sha'anin ubangiji ba a san kwalwa a cikin sa dole da Allah ya kafi iriyar da Allah ya maka ta da fai Allah shi yasa ce to sai aka mutum adilla al-aqaliyya kaga wannan dalibin ai ba aya ja wannan malamin ba ko me ya ja masa dalili kawai na hankali shi ma hankalin ya kawo shi ma saka bashi amsa na hankali to wani lokaci da mutum ya kawo maka challenging akan abu na addini ba za ka ja masa aya ba dan bai san ayar ba kuma zai iya zagin ayar to sai ka maka ka farfade bu bayanai na hankalin sai ka matsa shi da su sai ga nuna lafiya da shi da shi to to za mu ci gaba ko ko lokaci yayi lokaci yayi to shikenan sai mu tsaya a nan idan sati muna raye sai mu karanta dalilai na nakali mala na aya da hadisai akan samuwar ubangiji idan Allah ya sa muna raye da lafiya wani kuma da darasin mu na uku yau muka yi ko to kaga sati za mu yi darasi na hudu Allah ya sa muna raye to tambaya ce kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh addu'a akan matsala matsalar ciwon ciki da yake damuna to ga wani ban Allah nan yace yana sallama kuma tana barar addu'a akan wai ciwon ciki da yake yawan damun ko wani farko ana masa addu'a Allah ba shi lafiya Allah ya yi masa ya warkar da shi sannan kuma sai a faɗa mar cewa manzon Allah ya ce duk abin da yake maka ciwo a jikinka ka ɗauki hannunka ka sa akan cikin naka sanin cikinka ne ko sai ka ce bismillahi sau uku ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir ka faɗa su bakwai Allah zai baka lafiya na farko kenan idan imanin ka ya kai idan ana san imani na cikin abu in baka ɗauki wannan ba ka ɗauko ruwa yanzu haka a kofi ko a nema ka karanta fatiha sau uku ko sau bakwai ka sha Allah da warkar da kai don umul kitab duk wani cutar duniya in kai fatiha Allah da warkar da kai ina fata an gane sannan kuma in duka ga wannan ba gane su ba ko ka kasa da kai to ka je ka bincika me ka zaka ciwon ciki mai yawa baka cin abinci na kan lokaci ka gamu da ulsa mai yawa kana cin yaji da yawa mai yawa baka yawan shan ruwa ina saka ciwon ciki sosai yawan rahin shan ruwa sosai eh sosai ma kuwa kina ka cewa dehydration masifa ce wannan sosai ma za a yi tauka da kana da mabbi mai yana wannan abu mai soke mutum nan makwifiya ba a gawar galibi yarin shan ruwa ne ta kashi so sai ka babbintuka me yake jawowa amma da suka ce waɗannan addu'o'in duk abin da ya same ka na jinya a duniya idan ka yi su Allah zai baka lafiya kuma wallahi mun yafi sau dubu kuma duk Allah ba mu lafiya babu yafi sau dubu ma muke yi ka koya ƴaƴan kama to kaji yace kuma hallau idan kana da bukata ma ka zo ga ka samu alai sanin zai baka wani laƙani ko eh laƙani eh to shine to kuma to magani kenan to magani sannan ga kuɗi 500 ban gane ba to ai bace wannan da shi ya kawo to ga kuɗi 500 ya ta kawo masallaci kaga Allah ya bukata Allah ya bashi lafiya amma mu zama muna koya kan addu'o'in da manzon Allah ya koyar idan baka da lafiya ka saba da wadannan addu'o'in sun fi kowanne magani magani kuma mu dai mun yi wallahi babu adadi kuma Allah ya warkar da mu Eh, sosai kuwa, na ga sahabi nan sun je suna bulaguro suka sauka a wani gari suka ce a ba su masauki, ‘yan garin marowata ne, ba su ba su masauki ba, ya zai kama bayan gari suka zauna, sai kunama ko maciji ya harba mai gari. Duk magani suka sani na gargajiya suka yi mai sai warke ba. Sai wani ya ce, to a je a samu waɗanta mutanen kusa da magani mara. Aka je gurinsu, da Allah ku taimake mu mai gari ne ya gamar ciwon kunama ko maciji ya ce ina da magani in ji wani ce amma ba zan ba ku maganin ba sai ni za ku biya za mu ba ka rago guda goma ya ca ba albarka ku bar shi mana yaje mutu ko aka yi ciniki dai misali ya ta kawo mai gari aka kawo mai gari ya mata tofi a tace kai misali warki ya warki aka ba su kuma dabbobinsu suka fara yanka ma suna ci kuma daga suka ce ah to yanzu wannan abin da na yi ya halatta ku a musulunci kaga sahabi ken bari sai mun tambaye manzon Allah da suka dawo bai suka ce manzon Allah ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza kaza sai to kai din me ka karanta masa yace fatiha na tofa masa yace ta ya kafi ita waraka ce mana ya tabbatar da ita fatiha ya karanta masa me su je kuma kunama ce kuma ciji da haka namiji zai tare mutum in dai imanin ka ya kai ka karanta fatiha ka bashi ya sha ko ka shafa gurin zai warke ko maciji ko ko mema saboda fata karshen magana ce ita ce asalin ruqiya azin ya bige mutum karanta masa fatiha zai tashi tasirin karatun da za ka samu warkar daga imanin kai mai karaci duk ɗaya ne ko ka tofa masa ko ka karanta a ruwa sha ko ka sa a ruwa ka wanke masa ji halatta ai abin ayar ake bukata wannan shine insha Allah wallahu a'lam amin ya Allah